ورحمة الله عليه من أتسن شعوبة تلاتين دسرة وجوب التورع في المطاعم والمشارب وال- والاجتناب عما لا يهل منها وجب شمتين يزمينا تاكاتن تن أكن ميزي شي ميزي شاء sannan kuma ya nisanci duk abin da bai halasta ba an kawo mana ayoyi sannan kuma an kawo mana baiti kwara ɗaya da ya fassara al-ismu sai ya ce wali hadisi Aisha ta fi sahihaini sannan da hadisin na Aisha radiyallahu anha wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito shi su ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bit'i an tambayi Annabi sama game da tsumin zuma al-bit'u shine shine shine zuma ce zuma ce ake hada ta da da dabino sai a samu dabino sai a sa mai zuma sai a jika sai yayi kaman sati uku sai a fito da shi ya kaga dai ya tsutsa ko to daga nan sai a markada sai ai ta sha sai ai ta buguwa to shine suke ce mishi albitu asali khamru ahli yaman ce giyar mutanen yaman ce su suke yin wannan albitu din to aka tambayi annabi sama game da hukuncin ta fa qala sai ce kullu sharabin askara fa huwa haramun sai annabi sama ya bada ka'ida kulliya duk wani abu da aka sha ya sa maye to sunansa haram shi yasa a haƙƙinka idan abu ya kasance bai sa duka jama'a maye kai amma idan ka zama za ka sha shi zai sa ka maye to baya halasta ka sha asali wannan abin lafiyayyen abu ne mutane suna san shi suna shan shi babu wata matsala amma kai ka san in ka sha sai ka kama sarauta to babu ba ba halas bane ka sha wannan ai fa nashrabuha wa tatrukuna mulukan kun gani so da aka haramun ne kullu ma askara fa huwa haramun kullu sharabin askara fa huwa haramun shi yasa ai sayyidina Umar yayi tarifin me al-khamru al-khamru yace al-khamru kullu ma satara al-aqla abinda ake ce magiya shine duk abinda ya zama ya kawo maka da hankali ba kana ganin kowa daidai ne a rayuwa bai kamata ka ga kowa daidai ba kuma bai kamata ka ga komai daidai ba idan komai ya zama maka daidai kowa ya zama maka daidai to akwai damuwa kwakwalwa ta juye kenan sau da albit wa haramun ne hadisin yana cin bukhari da muslim wa hadisi ibn umar radiyallahu anhu ma fi sahihi muslim sannan da hadisin abdullahi dan umar wanda yana cin sahihu muslim annabi sama ya ce kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun da abin da ya sa maye giya ne kuma da abin da ya sa maye haramun kuma kowace giya haramun ce kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun da abin da ya sa maye sunansa giya kuma kowace giya sunanta haramun hukuncin ta haramun ne saboda ka haramun ne giya baya halasta a sha giya tana ɗaya daga cin almata'imul muharrama wal masharibul muharrama tana cin abubuwan da aka haramta shan su wa hadithin fi sahihain wa hadithihi fi sahihain da kuma hadisin da Abdullahi dan Umar da yake cin sahihani man shariba al-khamra fi dunya duk mutumin da ya sha giya duniya thumma lam yatub minha sannan ya mutu bai tuba ba ya ci gaba da shan giyar duniya urima habil akhirah wannan tafkin giyan na lahira ba zai sha ba وأنهار من خمر لذة للشاربين to wannan ladda li sharibin din shi ba zai sama ba kun ga sharadin kenan kun ga hadisin yace summa lam yatub minha ya mutu yana yi hadde tuba ba to ba zai sha ta lahira ba Allah shi kyauta saboda haka mutum ya zama yana taka tsantsan me zai ci me zai sha wa hadisi abi hurairah radiyallahu anhu fihima sannan da hadisin sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu wanda yana cin sahihul Bukhari kuma yana cin sahihul Muslim a hadisin Isra'i da Mi'raji da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam utiya Rasulullahi sama lailata usriya bihi an zo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da an zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lailata usriya bihi a daren da aka yi Isra'i da shi dama isra'i tafiyar da aka yi daga annabi sama daga makka zuwa baitul maqdis shine ake ce masa isra'i ai subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa malaman tafsiri suka ce al-masjid al-haram din ana nufin makka ne domin daga gida aka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam aka tafi da shi to tafiyar da aka yi daga makka zuwa baitul maqdis din to ita ce ake ce mata al-isra'u da daddare aka yi ta ai to a wannan daren da aka yi bi iliya'a a baitul maqdis iliya'u shine baitul maqdis shine ake ce mishi iliya'u al-imamu yaqut al-hamawi a cikin mu'jam al-buldan ya kawo cewa ɗaya daga cikin jikokin annabi nuhu alaihi salam da shi da filistinu ba duk sunayen mutane ne har da filistin sunan mutum ne haka suke kawowa sunayen garuruwan nan mafi da amman ma duk sunayen jikokin annabi nuhu ne kamar yadda suke kawowa abin nan kissoshi ne ko kuma riwayi ne da ba za ka samu tabbacin su ba a cin hadisai to iliya'u dai in sun ce iliya'u shine baitul maqdis shine ake ce mai iliya'u farazdaq farazdaq mai waka na zamanin banu umayya ai yana cewa wa baitani baitullahi nahnu wulatu yace gidaje guda biyu ɗaya gidan Allah ɗakin Allah nahnu wulatu mu ne shugab mu kabilar mu muke kula da wannan gidan wa baitun bi a'la iliya a musharraf yace kuma shi ɗayan gidan yana can shine iliya'u musharrafu gida ne shi ma ɗaki ne mai daraja ya me yake nufi baitul maqdis ya ce ƙabilar su wai su suke kula da ita su suke kula da almasjid al-haram kuma su suke kula da almasjid al-aqsa to kaga ya faɗi iliya'u wa baitun bi a'la iliya'a musharrafu sannan ɗayan gidan yana can saman iliya'u musharrafu gidan ɗaki ne mai daraja haka farazdar ya faɗi so daga iliya'u المسجد الأقصى كينان بيت المقدس wasu kuma suka ce gabaki ɗaya kudus ɗin in an ce kudus garin kenan ai jerusalem shine garin kuma shi mace ce a larabci hadihil kudus hadihil kudus garin mace sunan mace ne ana masa mu'amalar mace ne kamar makka hadihi makkatu so daga hadihil kudusu هذه المدينة من قال توشي ما سونا ما تشيني فما مثلا تشيني المسجد الأقصى kaga wannan can mashirmantan yan shi'a su ba su ma san abin da suke faɗi ba sai su daga almasjid al-aqsa din wani suna za su je kudus sai sun karbo kudus wai masallacin ne kudus ai jahilci almasjid al-aqsa shine masallaci kudus birnin kenan jerusalem da turanci ko Jerusalem shine birnin amma Al-Masjid Al-Aqsa shine masallacin ko kuma Baitul Maqdis akwai malaman da suke cewa ya halitta a ce masa Al-Baitul Muqaddas a sa shi sifa amma dai abin da yafi zuwa muzafin da muzafin ilayhi Baitul Maqdis ko Al-Masjid Al-Aqsa kamar yadda Qur'ani ya kira shi ko kuma gashi a hadisi nan an kira shi da me Iliyawu to an zo mini bi qadahaini da manya-manyan tuluna guda biyu min khamrin wa labani tulu daya na giya tulu daya na nono fa nazara ilaihima shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi sai ya kalli duka tulunan guda biyu thumma akhadha labana sai ya zabi nono fa qala lahu jibril alaihi salamu sai mala'ika jibril ya ce masa alhamdulillahi alladhi hadaka lil fitrati yabo ya tabbata ga Allah wanda shine ya shiryatar da kai ka zabi fitra ka zabi abin da ya dace da dabi'a abin da ya dace da addini ka zabi nono nono ko a mafarki kaga nono to mafarkin alheri i nono ko mafarki mutum yayi a ka'idan masu mafarki idan kai mafarki kaga nono kai mafarkin nono to alheri ne mafarkin kun ga fitira ce shi yasa manzo Allah ta sama yace yayi mafarki a hadisin Bukhari ko a falala sayyidina Umar yace yayi mafarki an zo mishi da nono yace ya sha ya ba wasu suka sha ya ba wasu suka sha sai ya ba Umar yace da Umar ya tashi sha har sai da hasken nonon ya bayyana a kumbunansa ya ratsa shi shi da ya ratsa shi manzon sama ya ce aka tambayi manzon sama kaifa awwaltaha ya ka fassara mafarkin yace al iman imani imanin sayyidina Umar cikakke ne imaninsa ya shiga haƙƙun bassa kumbarsa sai da ta farin farin farin haske kaga cin shubbihal labanu bi shubbihal imanu bil laban an kamanta imani da nono so daga nono alheri eh to saboda haka mala'ika jibril ya taya manzo Allah ta sama minna hanna'ahu ya taya shi minna cewa alhamdulillahi alladhi hadaka lil fitrati yabo ya tabbata ga Allah wanda ya zabe ka ya shiryatar da kai zuwa ga abin da ya dace shine al fitra law akhadta al khamra laghawat ummatuka da a ce giya ka zaba to da duk sai al'ummarka ta halaka da ilimi ga ilimi amma duk su bata kai wa'azi kai wa'azi su haddace qur'ani su haddace hadisai amma duk batattu za su zama shine laghawat ummatu al-ghawa diddu ar-rushd shine mutun ya bata ala ilmin ma dalla sahibukum wa ma ghawa ma dalla bi jahlin wa ma ghawa bi ilmihi manzan ku dinnan sahibukum manzan ku wanda kuke tare da shi ma dalla bai bata ba saboda Allah ya kawo mishi da jahilci wa ma gawa sannan Allah ya kawo masa da san zuciya shi kai tsaye sai aka ce wa ma yantiqu anil hawa kaga an ce ma dalla sahibukum wa ma gawa sai aka ce wa ma yantiqu anil hawa domin idan akwai akwai akwai akwai akwai akwai domin idan akwai abush to babu alhawa eh ita ko algawa da alhawa tare suke tafiya mutum ya bace yana da ilimi wa adallahu Allahu ala ilmin kenan so da kalaga wata ummatu kamun gode ma Allah da ya shiryatar da manzanmu ya zaɓi fitira ba mu zama dukkanin mu mashaya giya ba ba mu zama mun zama halakakku ba sai ya zaɓo fitira sai ya zama mu ne a cikin halittun da Allah ta'ala yi babu kaman mu Allah ya zaɓe mu kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata Allah mun gode maka wa li hadithihi fihima da kuma hadisin dai sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda yake cikin sahihani wala yashrabu al-khamra ash-sharibu hina yashrabuha wa huwa mu'min me shan giya baya shan giya a lokacin da yake sha yana da imani sai an zara imanin in ya gama sha sai a mayar masa da kansa da kayansa ka taba ganin inda aka yi bari aka kwashe duka musamman ma kuma barin nono kayan arziki to giya in mutum ya shata lokacin da zai sha sai an zare masa imaninsa in ya gama sai a mayar masa da kayansa in ya tuba sai a da masa da imaninsa duka tuban gaskiya taubatun nasuh tuba wanda yake tsaftataccen tuba وبه حدثنا البيهقي بإسناده عن الحسن قال جاء رجل بنبيذ إلى أحب خلق الله إليه حتى أفسده يعني العقل سنن an zo da shi da isnadi shi al-Imam al-Baihaqi ya ambata a cikin asalin shu'abul iman an al-Hasan daga al-Imam al-Hasan al-Basri idan aka ce an al-Hasan aka shi wa ana nufin al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi qala yace jaa rajulun wani mutum ya zo binabizin ya zo masa da ya zo da tsini ila ahabbi khalqillahi ilayhi hatta afsadahu yani al-aqla wani mutum ya zo da nabizi wato tsini zuwa ga mafificin abinda Allah su mafificin wanda a cikin wanda ya fi so daga cikin halitta Allah hatta afsaduwa sai da ya bata wannan abin da ya fi so a cikin halittar Allah yani al'aqal yana nufin hankali a cikin a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya halitta tare da kai akwai abin da ya fi maka hankalinka da shine fa ka bambanta ka zama ka bambanta da jaki ka bambanta da doki saboda ka ahabbu khalqillahi ilayka aqluka hankalinka so daga nabiz shine tsimi abinda ake hadawa a hada a hada shikenan sai a je a sha shikenan sai mutun ya bugu eh wannan abubuwan da yara suke sha yanzu su zakami ne su da wanda masu aikin wahala suke sha wanda masu shayi suke siyar musu su ji tsoron Allah menene sunan shi daga dagi wallahi duk haramun ne shan waɗannan abubuwa bai halasta mutum ya sha su ba wakila li ba'd al-arab lima la tashrabu an-nabiza aka ce mun kai wai me sha baka san baka shan gadagi ne mufassir ma nabizin kawai da gadagi tsimi wani an ce tsimi damuwa ba ba su gawa a ganewa tsimi amma kai da gadi tsimi fa tsima mutane yake yi to akwai tsimi na halas ko akwai tsimi na masu ci masu sanyi wanda ake hada da sanya a hada da kayan kanshi to ba shi ake magana kan shi ma kanshi ba kuma yana tsumuwa ku sani shi ma yana tsumuwa wallahi in ya sati biyu ko ya sati ɗaya ya zama giya haka za ka ga mutum ya sha yana ta haka to ba daidai ba ne irin waɗannan aka ce masa tun kafin zuwan musulunci lima la ta aka ce masa kai lima la ta shirabul khamra me yasa baka shan giya fa qala sai ce wallahi ma arda aqli sahihan fa kaifa udkhilu ilayhi ma yufsiduhu ce hankali na fa lafiyayye ne amma fa ban yarda da shi ba to ina ga kuma idan na je na sha abin da zai bata shi hankali na ban yarda da shi ba yana lafiya to ina ga kuma idan ya je ya fara ciwo ya zan yi ina yin wasu abubuwa wani zubin yanzu mutum lafiyayye wani zubin in ya aikata wani abu ba sai daga baya da kan sai da ya ce so nawa ka aikata abu daga baya kai ta cewa me yasa kai wani ya bige dan shi ya make shi ya mai laifi sai gashi a asibiti a emergency ana lafiya ya kasa faɗin me ya faru likita na tambaye shi me ya same shi ne sai girgiza kai me ya faru da shi what happens with him sai ya shigo ya ma nuna ai ba ma ya fahimta turanci a ranar turancin ma ba shi kawai a nemo mai tarjama kaga wannan duk da hankalin shi yayi fa to ina ga kuma mutum ya je ya sha abin nan me yasa suke cewa wai ake faɗa ake cewa duk wani duk wani dan adam wai a rana kakan yi haukan minti biyar ko ba ku taba jin wannan maganar ba duk dan adam yakan yi haukan minti biyar a rana kuma kan lissafa ba wai tare suke zuwa ba ba minti biyar din suke ba mu ba mu rastadan ba mu rastadan ne wani zuba ma na sakon ɗaya za ka yi haukan wani ya gaya maka a tambaye ka wani abu ka ce baka sani ba hauka ce ka yi hauka nauyi ne na hauka me yasa manzo sama ya ce kada ka yanke hukunci kana cikin hushi yake da ka sani saboda mahaukaci ma abin nan mai hushi mahaukaci ne sai ya aikata abin da ya zama bala'i ne a gari sai daga baya ya dawo yana cewa wai shine wannan abu har bai kamata yi wannan ba ni dai bai kamata in yi ba wani kuma sai wasu su zo su ce maka yanzu wani kai ba bai kamata ka wani sai kuma ya ji hankalin shi ya dawo akwai abubuwa da dan adam yake aikata da kansa sai ya zo ya tada ya sani ina ma bai yi ba to nau'i ne na hauka to ban yadda da hankali na ba lafiyar shi kalau ina ga zan yadda da hankali na alhali kuma na je na bata shi saboda aka yi ba zan sha giya ba ga wani wa anil haqab ibn hisham annahu qala li ibn lahu yace ma wani ɗansa shi al haqab ibn hisham ya bunayya iyyaka wan nabiza yace ya kai ɗana ka shedinka da shan tsimi abinda ake sha a bugu fa innahu qai'un fi shirkika yana dawo maka fa ya zama amai a kumarmatinka ciki cikin kumatu shine shiduku ka anna shidqaihi manfukhani min warimi inji ne wa izunku wasalhun ala aqibika sannan kuma zawayi ne yake zama maka ala aqibika a dubararka ko ba haka bane mutum sai ya sha salhu shine shine zawayi eh bayan gida wanda yake na ruwa ba wa haddun fi zaharika sannan kuma zai ja maka bulale ka a maka haddi a bayanka ko ba haka bane wa takunu duhkatan lisbiyani sannan kuma ka zama abun wasan yara ya yi marisa ya sha kafso ya je bola yana tabaici ko ba haka ake ba ya ga awakai ya zo wucewa ya gaishe su malam gashuwa wai ya rasu ko yana nan garba gashuwa kamar fa ya rasu ko to ko yana nan ko baya nan dai Allah ya kara ma rayuwar shi albarka to Allah ya kara ma rayuwar shi albarka kun ga baitotan shi yace in banda tsiyar mashayin giya wa zai isha raguna sun tsaya ya kwance ya ce muna lafiya in ya ji shiru ya ce sun jiya ya ce wawan jama'a marar zuciya in ya ga awakai zai zai zo na fa ya durkusa ya ce musu ina gajiya sannu baba sannu kaka duk ya gaishe su in ya shiru ya ce ai sun amsa mashi to kaga shine zuhqatan lisibiyan ka zama abun wasan yara abun dariya ga yara wa asiran liddayyan sannan an je lahira kuma ka zama fursunan yaki a wajen Allah mai sakawa shine addayyanu ai الديان من ساكاوا من بعد ساكا مقومين الدين مالك يوم الدين إيه. shauki a cikin baitotansa na kuskure ya ce almulku li al'addinu liddayani jalla jalaluhu law sha'a rabbuka wa hadal aqwama shi me yasa zaka da mutane wani na musulunci wani na kirista ko aka kyale shi addinin da ya ga dama almulku addinu liddayani ai addini na Allah ne shine mai sakamako law sha'a rabbuka wa hadal aqwama da Allah ya ga dama zai sa kowa ya zama musulmi a gaban kabarin wani wani kirista dan mulkin mallaka ya je wannan baitin Allah ya gafarta mishi ya ji dan shi to wannan shine saboda haka kun ga wannan kenan mu kama da waɗannan maganganun sai mu babbaito ta wa an ba'dil hukama ya annahu qala li ibnihi sannan wani daga cikin masu hikima ya ce ma ɗansa ya bunayya ma yad'uka ila nabizi wai kai ɗana me yasa aka jarrabe ka ne kullun sai ka sha tsini sai ka sha giya me yasa ka zama mai shan giya ne kawai ya hazi mu da'ami ya ce wallahi in naci tana sa in yi digestive abincin da na ce narki kala wallahi ya bu ya huwa lidilika ahadam ya ce kwarai tabbas amma fa ya fi narkan maka da addininka sai da addininka ya narke sannan ka shata in addininka bai narke ba za ka iya shan giya ba so da addininka ne ya narke kaga addinin mutum ya narke ana son addininka ya zama sul ya zama ya zama sulbun ne an yakuna dinuka sulban addinin ka ya zama mai ƙarfi to kai kuma ka je kamai da shi solid kamai da shi soft ana sai ya zama solid shine sulbun na ya zama mai ƙarfi kai kuma ka je kamai da shi ruwa to shi yasa sai abinci ma a cikin ka sai sai giya sai ka shata so daga duk mutumin da ka ganshi yana shan giya to sai da addinin sa yayi masa sauki ya dauki addinin shi ba bakin komai ba sannan zai zo yana shaye-shaye Allah ka tsare mu ka tsare zuriyar mu wanda suka fada cikin waɗannan miyagun ɗabi'u Allah mu da suka saki ka fitar da su